أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم يا أئمة الشك لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر بايعك السلام عليكم ورحمة الله alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
a dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya dawo da mu wannan rana inda muke karanta wannan littafi mai albarka littafin maulan musho ibrahim yas radiyallahu ta'ala anhu ruhul adab bima hawa min hikamin wa adab a a karatunmu na ƙarshe mun tsaya mun tsaya akan baitin maulan musho da ke cewa آه لا يسكن السيل على الأجبال ولا على الأشجار في تهمال na'am
آه kafin mu ci gaba da karatu ɗan tsokaci kaɗan game da abin da ya gabata a can karatun baya-baya can game da nafsu da aibinta da kuma kalbu da aibinsa da kuma ruhu da aibinsa shehu ya gaya mana linnafsi aibun lilfu'adi aibun lirruhi aibun laisa bihi ribu na'am
rai tana da aibi zuciya yana da aibi ruhi ma yana da aibi Mm.
kuma alhamdulillah a gurguje a takaice mun faɗi kowanne daga aibin nasa a takaice a abinda nake so yi ƙarin bayani a kai anan shine game da aibin nafsu a dunkule da a afon maganin aibin nafsu a dunkule da aibin zuciya a dunkule da kuma maganin aibi na ruhi a dunkule in ka lura za ka gansu su uku ne a jere na'am
maganin aibin nafsu sai ka ce amalu shari'ati na'am
maganin aibin kalbu sai ka ce amalu tariqati na'am maganin aibin ruhi sai ka ce amalul hakikati na'am
ko ka ce maganin aibin nafsu amalul islami maganin aibin kalbu amalul imani dama ai imani mahallinsa zuciya na'am maganin aibin ruhi amalul ihsani na'am ka san dama shi kulil ah, kulil ruhu min amri kulil ruhu min amri rabbi na'am
lamari na Allah ihsani kenan na'am
a menene aikin shari'a shine gyara zahiri menene aikin dariga shine gyara zuciya me aikin hakika shine gyara asiri asirinka a shi aibin zuciya aibin nafsu afuwan shi aibin nafsu yana tabbatuwa ne yana magantuwa ne da amalul islami kamar yadda muka faɗa amalul shari'a menene amalul islami amalul islami shine ayyuka na gyaran gaɓoɓi ayyuka na gyaran gabobi shine abin da ya kunsa a taubatu tuba da takawa da istikama tuba shine yin nadama bisa abin da ka aikata na sabon Allah bayan sanin ka da cewa wannan abin aibi ne wanda zai raba ka da masoyinka shine Allah sai ka ji kunci ka ji damuwa saboda kayi abin da ubangijinka baya so wannan kunci da damuwa sai haifar maka da zafin zuciya wanda zafin zuciyar na ita kira nadama wanda shi kuma wannan nadaman sai ya haifa idraki wato kokarin ka riski abin da ka bari da a baya duba ke takwa kuma shine bin umarnin Allah sau da kafa a zahiri da baɗi istikama kuma shine ɗabi'antuwa da dukkan wata ɗabi'a kyakkyawa da kuma nisantar dukkan wata ɗabi'a mummuna a dunkule kenan to da wa'innan abu uku ake gyara aibin nafsu at-taubatu wat-taqwa wal-istiqama shi kuma aibin kalbu ana gyara shi ne shi ma da abu kwara uku ikhlasi da sidiki da tumanina ikhlasi da asirku da tumanina ikhlasi shine yin bauta dan zatin Allah ba dan kowa ba da shaida Allah cikin bauta a asirku kuma shine fuskantar Allah da ibada an gani al-tumanina kuma shine samun nasuwa da Allah cikin komai cikin kuma kowane hali wannan muna takaita bayanin ne saboda ba riga mun wuce maganan tun a baya in ba ka ban kana son wannan ka dauka muqamatul dini salasa na maulana shehu zaka ga bayani warkake muqamatul dini salasa wato makamomin addini kwara uku in ka dauka wannan na shehu to kaga ka ta yake saka ukun nan da ka gama to wannan kenan shi kuma aibin ruhi zaka gyara shi ne shi ma da abu uku da muragaba da mushahada da marifa an gane da wannan ukun zaka gyara aibin ruhi shi maɗin da wannan kenan a dunkule ko ka ce za ka gyara aibin nafsin ka ne da gyara zahirinka ta hanyar nisantan hani da bin umarni a wanda ya sa ka ana ce maka nisantan hani saboda nisantan hani yana gaba da imtisalul amri kwaikwayon umarni saboda kowa zai iya yin umarni amma ba kowa zai iya barin hani ba barawo zai iya barin sallah zai iya barin sata na wani kwana na wani rana ya kwana yana ibada amma ba zai daina sata ba saboda shi ransa ya saba masa ransa ya saba da wannan satar to barin sai iya yaye ransa daga wannan satar shine abin da aka fi bukata yanzu fiye da wasu al'amuransa na nafilfili an gane to wannan kenan gyara aibin nafsu da gyara zahiri ta hanyar nisantan hani da bin umarni a gyara aibi kuma na maganin aibi na zuciya kuma ta hanyar tsarkakuwa da yin wanka daga dukkanin dauda da muyagun ɗabi'u da kuma yin kwalliya da ɗabi'o'i masu daraja da girma barin girman kai da yin kwalliya da kaskantar da kai barin son duniya da yin kwalliya da gudun duniya barin zalunci da yin kwalliya da tausayi da rahama da jin kai barin a hassada da sauransu dai shi kuma aibin ruhi akan yi maganinsa ne a da gyara a da ladabtar da ruhi da ladabi da kankan da kai da kyakkyawan ɗabi'a da kuma gyaran asiri an fahimci wannan? to wannan kenan kaga idan ka fahimci wannan karatun za ka gane cewa shi hasken nafsu nafsu idan ta gyaru da gyaruwanta ne ake samun yayewan duhun kafirci da sabawa Allah a samu hasken janyuwa zuwa bin umarnin Allah da kuma yin biyayya ga Allah an fahimci wannan sannan kuma bayan haka sai zuciya ta fuskanci yin biyayya ga Allah ta bar abin da zai nisanta ta ga barin Ubangiji. Shi kuma gyaruwan zuciya shi ke janyo hasken imani da ke gusar maka da zuhun shirka, wanda yake shirkan kankanwa. Ya bayyana maka da hasken ikhlasi da gaskiya cikakke. Sai basirar ka ta bude ka sami kyakkyawan fuskantuwa zuwa ga Allah zuciyanka ya fuskanci kaɗe ta Allah ya bar hada Allah da wani abu ya bar dukkan wani sharri ta hanyar tsarkake ruhi daga aibi ne hasken a duhun ganin wani Allah ke gau kau yake kaucewa ga barin zuciya sannan kuma hasken samuwa wato ubangiji ya haskaku a cikin wannan zuciya sai zuciya ya fuskanci ma'arfa sanin ubangiji ya ɓoye da kulliyarsa cikin Allah kuma ya ɓoye ga barin wani Allah wannan shine haske da ake samu idan an tsarkake nafsu da haske da ake samu idan an tsarkake kalbu da haske da ake samu idan an tsarkake ruhi shi hasken nafsu shi ke yaye maka duhun banna da sakaci da takaitawa ya bayyana maka hasken mujahada da ɗaura ɗamara a cikin biyayya ga Allah ya fuskanto da zuciya bisa ga san ƙoƙari cikin ibada da gaɓoɓi cikin ɗa'a Ubangiji, da kuma ƙoƙarin biyayya ga umarnin Allah da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Shi kuma hasken zuciya shi ke yaye maka duhun sabo da aibi, ya bayyana maka tsarki da tsarkaka da kuma ilimi na gaibi wanda Allah ne ke ba da shi ga wanda ya ga dama. A samu tsarki sannan zuciya ya fuskanci ubangiji ya juya baya ga barin duk wani abin da zai hana shi yin wanka da kuma ado shi kuma hasken ruhi shi ke yaye maka duhun hijabi ya bayyana maka kuma kyawun fuskanta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane to wannan kenan a takaici sannan bayan haka a idan Allah subhanahu ta'ala ya azurta bawa da hasken nafsu sai ga musuluncin shi ya tsayu kamar yadda idan Allah ya azurta shi da haske a kalbu sai ga imanin shi ya tsayu idan kuma Allah ya azurta shi da haske na ruhi sai ka ga ihsaninsa ya daɗu wato ma'arfarsa da Allah to wannan kenan don haka wannan shine a takaice cikin abin da muka gabatar akan haka sannan kuma abu kwara ɗaya tal da muka bari shine ba mai magana ba akan yaya mutum zai iya gane aibin kansa yaya mutum zai iya ganin aibin kansa ya gyara ya gane yana da aibi ya gyara wato a takaice dai idan Allah yana son bawa da alkhairi yana nuna masa aibin sani duk mutumin da Allah yake nuna masa aibinsa yana rufe masa ido ga barin kallon aibin waninsa to na Allah ya nufe shi da alkhairi Allah subhanahu ta'ala ya nufe mu da alkhairi hanya ta farko in kana so ka ringa gane aibinka shine zama a gaban shehi wanda ya yi san aibo ba na rai ya san afatu ɓoyayyu na nafsu yake ladabtar da kansa sannan kuma ya san kama'il da kaidi da dassi na nafsu kala-kala to wannan a cikin zama tare da shi zaka rinka ga zai rinka bassara maka aibinka yana nuna maka aibinka yana ganar da ka kuma yana nuna maka hanyar da zaka magance ta an gane wannan to wannan kenan hanya ta biyu kuma mutum ya nemi aboki na kirki mutumin kwarai mai gaskiya wanda zai ringa kula da shi ko kuma zai rinka zama da shi don Allah idan ya ga bai yayi ba daidai ba ya gaya masa in ya ga yayi daidai ya bi shi domin akwai abokanan da su za su zauna da kai ne ko mai kai su ce eh haka ne domin kar ku yi faɗa da abin da kai su ce kwarai kuwa baba haka yake da abin da kai su ce kwarai kuwa to wannan abin tsoro ne ana so ka zauna da mutumin da zai gaya ma gaskiya komin girman ka a wurinsa ya ce wane da an yi kaza da ya fi da an yi kaza da ya fi irin wa'innan mutanen idan Allah ya azurta ka da abokanai irin su ka rike su gam amma Allah ya azurta ka da abokanai wanda ko banna kai sai a dariya a ce ai ba komai to wannan ka nisance su wannan kenan sannan na uku mutum zai iya gane aibin kansa ne ta harshen makiyansa kazan suna da daɗi suna da falala kamar yadda makaranta a baya wani sufi yana ce Allah ya saka ma makiyanmu da alkhairi sun tono aibubbuka na sai na gani na gyara waƙan na fasu ni farta kaftul ma'aliya suka yi rike da ni kuma ne maza maza na hau ɗabi'u manya manya na ɗauki ibadu masu nauyi wanda su kusanta ni da Allah to ana gane aibi ta harshen makiyanka da hakan ka da makiya kai ta jin daɗi sai ta tonowa kana haka nake kana ƙoƙarin gyarawa kana tono kuma ka tsaya daga cikin dassi na rai a tono kuma ta rinka rurrufewa tana ba haka nake ba kuma fa ya san haka yake ya san haka yake an fahimci wannan wannan kenan a sannan kuma na hudu shine mutum ya hudda da mutane duk lokacin da ya ga wani ba daidai ba a jikin wani mutum ko a tare da wani mutum to ya san cewa yana da abin da ya fi shi saboda dama kamar yadda na gaya muku ai idan ka ji mutum ya hango aibin wani to aibi ya hango ba sai da ya bar nashi to yanzu sai ka ya zama maka aya da zaran ka gane wani sai ka gane cewa ba wani naka ne ta girma shine dalilin yasa ka gane wani sai ka gyara Allah sa ku an gane saboda mutum yakan zama ya aminta daga aibi lokacin da bai ga aibin kowa ba amma da zaran ka ga aibin wani to lokacin kake da aibi babba to da wannan ma za ka gane aibin ka sai kai ta gyarawa Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana aibubukan mai ba mu kuma ikon gyarawa sannan a wannan karatun mun yi magana akan cewa fadin maulama shehu salisa irfanu halin nafsi min gadiriha wa kaidiha wa dasi mun yi magana kan halin nafsi amma ba mu samu mun fara da magana game da gadarun nafsi ba da kaidun nafsi da kuma dassun nafsi ina ga duk bai magana akan wannan ba ko bai magana akan wannan ba a duk da a yanzu din ma a gurguje nake magana da sauri saboda kula da lokaci a ba za mu tsawaita ba amma dai nafsu tana da yaudara ya daga cikin yaudaranta ta karanta maka zunubi ta yalwata maka rahama ta nuna maka ai ɗan kaɗan ne shi ko ramar Allah ta yawa ne ɗan dai ƙarya dan na yi da na ce Allah na tuba zai yafe mu da zarar ta bujiro maka da wani sabo daga cikin saban Allah sai ta ringa karanta maka shi sai ta ringa karanta maka shi kuma tana girmama maka rahamar Allah kana cewa inna Allah shadidul iqab tana cewa da kai wa annahu gafurur rahim kana ganewa haka hatta yaudare ka ta yi maka makirci ta sa ka aikata to daga aikata kaɗan kaɗan sai mutuwa ta zo ta ɗauke ka cikin wannan hali baka sani ba Allah ya kiyaye yana daga cikin kaidin nafsi wannan ta yau dare ka kenan ya daga cikin kaidin nafsi nafs shine a ta yaye ka daga ƙarami ta kai ka babba ta yaye ka da karami ta kai ka babba a ana ji kaidin ta kenan ta yaye ka da karami ta kai ka babba misalin wannan shine ka san rai Allah ya mata tsoro rai ba? Allah ya mata tsoro. Za ka iya yin wani abu na saban Allah, sai ta gaba za a kama ta za ta ci wahala. ka san rai kamar da ganka Allah mata tsoro ba ta son wahala rai ba ta son da zaran ta ji za ta ci wahala sai ta karya goma malam ta kanta kare kanta daga karamin laifi sai ta ɗauko manya-manyan laifi yasa bayan Allah suke cewa ƙarya ɗaya tal takan janyo ƙarya goma ka gane? kai ne yaro ne ga kuɗi ya ɗauka aka ce wa ya ɗauka ya ce bai sani ba ɗaya saboda ya kare kanshi zai ce ya dai ga wasu wane da wane suna ta yawo a ta gurin ka gani duk ba saboda ya kare kanshi daga ba shi ya ɗauka ba yana sai ba wasu kazafi duka saboda ya kare kanshi daga ba shi ya ɗauka ba sannan ya dawo ya ce ya dawo ya wani ƙaryar dai garin ya rufe wancan ƙaryar sai ya ƙarya kusan goma ko biyar kana ji mutum ne aka kai waya da shi kana ina ya ce ai bana nan ba ya ƙarya ba sai zazzai ta da ku to garin kare wannan gari Allah kare su ƙaryar da zai yi saboda tsoron kar wani darajanta ya gushi ko wani abin da take samu ya tsaya saboda na gaya muku ita ran Allah ya mata tsoro ne da zaran ta yi wani abu da take jin tsoron za ta ci wahala sai ta karkalo ƙarya goma domin ta kare kanta yana daga cikin kaidin nafsi yana daga cikin dassinta da kaidi da dassi kusan ma'anansa daya wato binne-binne ta binne wani abu domin ta halaka ka da shi wato ta kafa maka bom kawai domin ya tashi da kai yana daga cikin wannan ta sa ka ta baka ta sa maka nishadin bauta kwarai kuwa nafsin ka yi ta sa maka nishadin ibada kai ta ibada domin ta halaka ta halaka ka da jiji da kai ka ringa ganin saboda ku ake ruwa ana wani malami ne kana cewa waye me yayi me aikin shi waye shi kana haɗuwa da mutane kana jiran su ce da kai salamu alaikum ko ban gane ba to wannan yana daga cikin dasi na nafsu a Allah subhanahu ta'ala ya kiyaye mu daga duka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan shine a takeice abin da muke so mu riskar cikin abin da muka bari a darussukan mu da ya gabata insha Allah yau za mu tashi a baitin maulam shehu ibrahim yas da yake gaya mana la tarda an nafsika na'am Bismillahirrahmanirrahim.
da sunan Allah mai rahama mai jin kai La tarda an nafsika la tarja wa la